بسم الله الرحمن الرحيم نعم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon dawa wannan guri domin ci gaba da ribantan daman da ya bamu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana arziki da faɗa da aikata abin da yake shine daidai sabanin haka kuma Allah shi kare mu na jin yau za mu ci gaba da annawul wadih ne ko aljizo sani da kanan ne sai mu ci gaba da lamiya ko ina jin mun yi bayani je ko to Allah ka samu dace an zo da nahudin ko darasin da ya gabata mun ga bayani akan abin da ya shafi anwa'ul bina da anwa'ul irab ko a yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu ga bayani akan hawalu bina'il fi'l al-madi haka ne أحوال بناء الفعل الماضي haka ne ko? yau muna sha biyar ga watan zulkaida ko shekara ta dubu daya da dari hudu da kuma arba'in da daya wanda yake yi daidai da bakwai ga watan julai ishirin da shekara ta dubu biyu da ishirin wannan shine darasi na na uku kenan ko darasi na uku annahul wadih wanda waɗannan malamai aliyul jarim da mustapha amin suka rubuta Allah shi mana muwafaka matashiyan karatunmu shine idan muka kalli waccan nan ka'ima din ma'ana wannan diagram din akwai kashin farko duk wani fi'ili mazi da muka dauko nan zamu rubuta shi nan kuma za mu bayanin halin gininsa a wannan a tsakiya sannan nan kuma sai mu bayani dalili da yasa zan to mabni insha Allah idan muka duba cikin littafin mu zamu ga akwai jimlola kashi shida haka ne ko kashin farko ga jimlolanin guda uku kamar yadda kyau kowane kashi ma haka to a kowane kashi za mu ɗauki misali guda ɗaya sai ya wakilci sauran misalin kenan to a kashin farko akwai jimloli guda uku kamar yadda muka faɗa jimla ta farko ita ce ishtaddal bardu sanyi ya yi tsanani albardu sanyi idan kai mara wani fataha albaradu ra albaradu ya zama kankara farar gubaru kura ya watsu nazalal mataru ruwan sama ya sauka za mu ga akwai muhalli shahidin su ne kamar haka ishtadda fara nazala ishtadda fara nazala sai mu dauki ishtadda wannan fi'il madin ne ko to an gina shi akan menene an gina shi ne akan fataha ga ta nan don haka za mu ce mini fa'ilu madin mabniyun ala maza alal fathi to kuma ba mai bayanin dalili ba yayi saboda dama al-maqsud shi fi'ili madhi dukkan ko lokaci mabni ne wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya kamar da ibn malik ibrani idan kuma dai har mun buƙaci ƙarin bayani abin da yasa aka gina shi akan fata sai mu ce mene sai mu ce li'annahu lam yattasil bihi shay'un ma'ana saboda babu wani lamiri da ya haɗu da shi idan muka duba ishtadda shin akwai lamiri wawul jama'a ko kuma a nuna nisuwa ko kuma abin nan damin rufe mutaharik babu to saboda haka muka tashi lirabin sa haka zame ishtadda fi'il madin mabniyun alal fathi me yasa aka ce mishi mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi shay'un min ad-dama'ir li'annahu lam yattasil bihi shay'un min ad-dama'ir saboda babu wani lamiri da ya haɗu da shi haka fara nazala haka zamu lirabin su albardu algubaru almataru kowanne fa'ilin marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih sannan kuma bangare na biyu akwai jumlola kamar haka al'auladu la'ibu yaran sun yi wasa arrijalu safaru mazajin sun yi tafiya sai kuma al'ummalu ta'ibu ma'aikatan sun gaji muhalli shahidin ma'anan su ne kamar haka la'ibu safaru ta ibu shi ma za mu ɗauki fi'ili guda ɗaya a gudan na ibu to idan muka lura da kyau menene asalin fi'ilin a nan la'iba barakallahu fikum wannan fi'ili ne sulasi harfansa guda uku ne kawai to a kenan da kanin sai mu hukunci akan cewar wacan nan wawun din da muke gani an ƙara ta ne lamiri ne wanda ke nuni akan tawagan jama'a ko maza ko kuma maza da mata a gaure to yanzu za mu kalli wasalin da ke kan ba'un ne nan ne shahidinmu idan mun tashi za mu ce fi'ilu madin mabniyun alame ne barakallahu fikum mabniyun ala dhammi to me yasa aka ce mishi mabniyun ala dhammi a nan gurin shi wannan filin saboda ya haɗu da wancan nan wawun ɗin ko sai mu ce littisalihi bi wawil jama'a littisalihi bi wawil jama'a shikenan kawai shikenan fi'il madin mabniyun ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a fi'il madi wanda aka gina shi akan dhamma saboda ya hadu da wawil jama'a to lirabin jimlan mu gabaki da al-auladu ar-rijalu al-ummalu duka sai ka ce mubtada marfu'un bi dhammatin zahira ila akhirih safaru la'ibu safaru taibu duka fi'il madin mabni ala dhammi da tisali biyu wal jama'a wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafi fa'il wawu din nan ita ce fa'il to tunda mun ga an ce wannan mubtada to ina kabar da mu idan muka ta shi sai mu ce wa jumlatu la'ibu wa jumlatu la'ibu kuma ta fara da fili ko za mu yi cewa wal jumlatu fi'iliya wal jumlatu fi'iliya fi muhalli raf'in raf'in khabar في جم... في محل رفع خبر كو خبر المبتدا wannan shine yanda ake lirabin ta wa jumlatu taibu fi mahalli rafi khabar ko kuma wa jumlatu fi'liya fi mahalli rafi khabar sauran jumlolin ma haka ake lirabin su fatahatul baba a kashi na gaba kashi na uku kenan fatahatul baba na bude kofa ko talakabtul kura na buga kwallo akhadtu ja'izatan na karbi kyauta muhalli shahid dinmu fatahtu talakabtu akhadtu za mu daki fili guda ɗaya fatahtu ko da maka samu shi suna guda uku ne fatahta fatahti hukuncin daidai ne kawai wannan fili fatahatu daga menene asalinsa fatah jamil jiddan wani harafi ne na karke ha'un shi ne a karke to idan muka zo ga ha'un nan ko saboda haka za mu gane cewa kenan ita wacce nan ta'un din lamiri ne aka kara a cikin filin saboda ka ha'un nan ya zo da menene ya zo da skin ko to idan za mu bayanin halin bina'in wannan fili za mu ce fi'il madin mabniyun ala sukun me yasa zan mabni ala sukun bitisalihi bita'in bita'in mutaharrika idan muka ce karimatu karimatu taknisu dara misali taknisu waccan nan ta'un da mutaharrika ce ko kuma mutaharrika ba ce taknisu ta'un din da mutaharrika ce ko ko sakina to kun ga abin zai dan yi iltibasi ko to shi yasa idan ka zo in dai wannan ta waccan nan ta'un din ce lamiri sai ka ce litisalihi bi zamiri raf'in متحرك لاتصاله idan ka ce litisalihi bita'in mutaharrika ba wai bai bane yayi insha Allah ta'ala ko misali ne Allah da za ka karbi lirabin amma din ka fito da shi baro baro ka bambance tsakinkani ita wacin cin ta'un marbuta da ke karkin kalimatu da kuma ta'un da ke farkon fili mugari'i don kan bambance tsakankanin su sai ka ce litisalihi bi zamiri raf'in mutaharrik shikenan ka huta kuma ka hutar ka huta ka hutar wanda ke sauraro ko ke kallon ka kai tsaye zai fahimci abin da kake nufi insha Allah ta'ala amma irin mu mutadai wanda yanzu kike yanzu muke koyo to zan an ce ban ta wadda mutaharrika waccan nan ma mutaharrika ita ma waccan nan an ce mata mutaharrika kaga san abubuwa uku sun hada suna da to duk mu bambance tsakankanin su ko sai mu ce bi zamir rafi mutaharrik ina zamir rafi mutaharrik shine wannan lamirin ko tu ko ta ko ti lamiri da wanda yake wakiltan idan kai mai zama fatahtu yana wakiltan kai mai magana fatahta wanda kake magana da shi namiji fatahti wacce kake magana da ita mace Allah ya sa mu dace idan muka ci jimlola kashi na hudu jimla ta goma ko sadakta fi kaulika kayi gaskiya cikin magananka adalta fi hukumika kayi adalci cikin hukuncinka ahsanta ilan nasu ka kyauta mutane mahallin shahidinmu shine sadakata adalta ahsanta za mu daki jumla guda ɗaya a fili guda ɗaya sadakata ko tu ko ti duka ɗaya ne shi ma filin ainihin shi daga menene walakari saddaka alaihim iblisu zannahu kaga harfin kafin shine a karke ko to idan muka duba za mu yi hukunci cewa kenan ita wancan nan tawun don automatically an kara ta ne kamar yadda aka kara tawun a nan kenan kafin shi na harafin karke kuma ya zo da dauri ko kaga fi'il madin mabniyun ala sukun shi ma dai nafsu shay'i litisalihi bi zamir rafin mutaharrik jama'a mun fahimci wannan ko in ka zo lirabin adalta fi hukumika adalta da hasanta duk ɗaya ne shi ma idan muka je ga jimlo na gaba na sha uku zuwa na sha biyar albanatu ta'allamna alhiyaka albanatu yan mata sun koyi alhiyaka wato wani saƙa al'ummahatu a ta'amna auladahunna mata sun ciyar da yaransu alfatiyatu da tabnal ma'ida mata sun dan mata sun jere tebura shahidin muta'allamna at'amna rattabna har ila yau shi ma dai za mu ɗauki fi'ili guda ɗaya ta'allamna fi'ilin ta'allamna asalin su daga menene ta'allama to don haka mimun ita ce a karke ko ga nan za mu yi hukunci da cewa nuna din an kara ta ne lamiri lamiri ne wanda aka kara a jikin kalmar domin ya nuni akan tawagan mata shi ma dai nafsu shay fi'lu madin mabniyun ala sukun me yasa ka ce mabniyun ala sukun sai mu ce litisalihi binunin niswa litisalihi binunin niswa binunin niswa muna da kashin karke kharajna ila al-buqul mun fita zuwa gonaki istanshakna al-hawa an-naqiyya mun shaki iska mai tsafta qatabtu qatafna al-azhar mun sinke furanni shahidin mu kharajna istanshakna sai kuma qatafna idan muka dauki kharajna za mu ga an yi filin da ka kharaja ne don haka sai mai hukunci da cewa ita wancan nan nunin ɗan an kara ne lamiri ne wanda ke nuni akan jama'a wanda suke magana maza ne zalla zai iya ɗaukan ma gamin gambiza maza da mata gamin gambiza kharajina shi ma fi'ilu madin مبني على السكون me yasa aka ce mishi mabni alal sukun littisalihi bina addallatu alal fa'il domin ita na nan lamiri ne wanda ke nuni akan wanda ya aikata aiki mun fahimci wannan ko za mu karanta ka'ida kuma mai mukanana da abin da muka rubuta nan الفعل الماضي يبنى على الفتح فعل الماضي انا جنا شينا كان فتحه wannan shine asali wal amru mabniyun ala sukuni hariri ko illa idza tasala bihi wawul jamaa sai idan wawul jamaa ta hada da shi idan wawul jamaa ta hada da shi fa yubna ala dhammi sai ya gina shi akan dhamma ka kan nan fi'l madin mabniyun ala dhammi ko muka ce litasalihi biwal jama'a aw tasal bihi at-ta'ul mutaharrika ko ta'un mai wasali ta hadir shi a wata aka mata wasali aw nunun niswa ko kuma nunun niswa aw na adalatu lil fa'il ko kuma na adalatu lil fa'il suka hadir shi wa yubna ala sukun idan mun lura tun daga nan halaye guda daya biyu uku hudu haka ne ko to duka fi'ilin mabni ne ala sukun mabni ne ala sukun amma halaye guda biyu na farko ya mamuntu na farko mabni ala fathi na biyu kuma mabni ala ala dhammi bayan Allah mun gane ko na'am na'am na'am eh متحرك نعم نعم sosai kuwa abin da ya sa saboda duk inda ka ga lamirin nan tu ko ta ko ti to yana matsayin fa'ili ne hukuncin fa'ili kuma menene hukuncin fa'ili raf'a to shi yasa ko da lokaci lamirin shi na zuwa muhallin raf'a ne bai zuwa wajen maful bihi idan zan ce ka tabta ka rubuta ko to idan zan ce na rubuta kafa zan ce ne ka tabtuka ai ka tabta kaga ba zai yi ba sai dai ka tabtu ka misali mun bance wannan ko tabarakallahu fikum to idan muka jirga gaba akwai ahwalu bina'il amr ahwalu bina'il amr an gama kuma wannan ko don zamu zamu share sai mu rubuta na fi'ili amri a gurin ahwalu bina'il amr halayen ginin fili amuri ahwalu bina al'amur ahwalu bina al'amur ahwalu bina al'amur insha Allah ta'ala ina ji fatan dai wannan ba matsala yan uwa to Allah shi sare mana kenan duk lokacin da muka fi ilimadi idan za mu bayanin halin ginin sa abin da ya waje ba mu lura da kyau shin an ƙara mishi lamiri ko ba ƙara mai lamiri ba idan an ba ƙara mai lamiri ba to da'iman yakunu mabniyan alal fathi a misali ka ganshi ko sudan ko najeriya mabniyan alal fathi mun bance wannan ko alkur'ani ne hadisi ne risala ne kai ko da ma a cikin durusul ligatul arabiya ligari na gina bihani mabni ne alfati mun bance wannan ko to Allah ka samu dace idan ya hadu da lamirin ta'un ai ya hadu da wawun afwan wawun wawul jama'a wawul lamirin wacce take nuni akan jama'a kaman kataba sai mu ce katabu rahala sai mu ce rahalu jalasa jalasu qara'a qara'u nama namu bata batu sara saru masha kuma fa sai mu ce mene jazakumullahu khaira sai mu ce mashau ba za ka ce mashu ba ba za ka ce mashu ba mun bance nan ko insha Allah ta'ala idan muka je juzu'i na uku na wannan littafi zamu ga dalilin da yasa nan za a ce mashau kaman da'au wa idza massa nasu durrun da'au rabbahum haka ne ko munibi ne ilaihi haka ne ko kaman kaza sai mu ce mene kazau kaman rawa sai mu ce mene rawau kaga ba za mu ce rawu ba Allah saka da alheri sannan kuma wajen ta'un mutaharrika zai fito ka ce ne zamir rafi mutaharrik saboda ka bambance tsakanin lamirin ta'un tu ko ta ko ti da kuma ta'un marbuta wacce ta zo da wasali da kuma ta'un tafili mudari'i wacce ita ma mota wasali sai ka ce litisali bi zamir rafi'in mutaharrik وعليكم السلام ورحمة الله نعم لرب واون kaga da wawun da ta'un ta zo da fataha koko zomma koko kasra da nunun niswa da na da zalfa dukkan su kowane ɗayan su sai ka ce mishi damirun muttasilun wajen wawun da alifun mabniyun ala sukun kowane ɗayansu amma wajen nunun da ta mabniyun ala fathi idan mazmumun ne mabniyun ala zami ko kuma kasra mabniyun ala kasri fi mahallin rafi fa'il mun bince nan ko kowane ɗayan lamiran nan yana matsayin fa'ili ne mun fahimci wannan ko to za mu share wannan ko saboda mu yi na fili amuri shi ma na ka ce mana bayani ne kuku tambaya ne ok ya gausu ne ta mubarak mubarak baraka yubariku mubarakun ko baraka ya sa albarka yubariku yana sa albarka mubarakun abinda aka samu albarka ko kaga sabanin me mabruk ko da shi da kafi wani fili ne na baraka ya burku to abraka kuma fa abraka yubriku is isin fayil din shi na abraka yubriku mubrikun sai mubrakun ko to Allah ka samu dace ahwalu bina'il amri ne ko to ka yan wa kamar da yadda muka yi a baya anan zamu rubuta al-af'alu lamariya nan kuma ahwalu bina'iha nan kuma sabab ko kuma al-illa didde ne ya yumkin an naqul as-sababu aw al-illa duka dai muna nufin ad-dalil ne ad-dalil a nan za mu iya ganin jimlola guda a jimlola guda 24 amma an kasa su ne kashi-kashi guda takwas kashin farko nazif asnanaka badal akli ka tsabtace haƙorinka bayan ka ci abinci tamahal fi sayrika ka tafi sannu sannu cikin tafiyanka istami nishar tabibi ka saurari nasihar likita to idan muka bibi nazif za mu ɗauki ɗaya yau ki ci sauran filolan haza fi'lu amrin alaysa kadhalik wajen lirabi za mu ce fi'lu amrin mabniyun mabniyun ala sukun me yasa aka ce mishi mabniyun ala sukun ko da mun tsaya hakanan yayi tunda wal amru mabniyun ala sukuni amma duk mu kare fito abin zamu iya cewa li'annahu lam yattasil bihi shay'un saboda babu wani abu na lamiri da ya hada da filin shi yasa aka ce nazif nazif tamahal istami dukan su kowane ɗayan su fi'il amrun mabni ala sukun kashi na biyu kuma istaqirna mubakkiratin ku tashi ku ku tashi daga bacci ku mata da wurwuri ajidna ajidna tabaqat ta'am ku kyautata dafan abinci mata hazibna auladukunna ku tarbiyantar da yaranku zamu ga shahidin mu sune kamar haka istaqirna ajidna hazibna istai kizna asalin istai kizna shine menene istai kaza istai kaza harafin zawun shine a karke ko madalla anan ga harafin zawun nan amma sai mu ga zo da skun ko kenan itocen nan nuna din za'ida ce daidai suke da irin kamar suffix haka akwai suffix akwai prefix ko akwai infix to su ma waɗannan lamira ana ana hada su ne da filai shi ma nafsu shay fi'lu amrin mabniyun ala madha ala sukun dama almuhim fi'li amri yazo da yazo mawdu ala sukun to ba sai mun faɗo wani abu ba ba sai mun ce ga dalili ba mun fahimci wannan ko ajidna hazibna dukkan su lirabi iri ɗaya ne idan muka jirga gaba za mu ga akwai ta jannaban nan mizahar kasira ka nisanci yawan ba'a ashiran na ikhwanaka bil ma'rufi kai mu'amala da yan uwanka da kyakkyawan mu'amala ko abin da shari'a ta sani ukhrujanna ila al-hukul ku fita zuwa gonaki shahid din mu tajannabanna ta jannabanna tajanna banna ashiran na ukhrujanna haka ne ko to wannan fi'ilin tajannabanna asalin shi menene tajannaba tajannaba kenan za mu gane itocen na nunin din an kara ta ne ko? madalla to ana son a yi taukidi a ƙarfafa umarnin asalinsa ta jannibe ta jannibe a afuwan ta jannab ka nisanta ta jannaba ya ta jannabu ta jannab ka nisanta to sai aka kara mishi nuni taukid as-sakila to idan muka tuna muka bincika za mu ga ita nuni taukid asalinta nuni ne guda biyu ko ta farko sakina ta biyu kuma mutaharrika to me ya kawo dalilin yi masa fataha anan abin da ya kawo dalilin yi masa fataha shine kamar haka dama fi'il amr ne ko da aka yi ma filin a afwan tajannab tajannab yana da sukun to sai aka ɗauko nunin nan guda biyu aka ƙara tajannab haka ne ga kuma nunin harila yau ga ba'un sakina ga nunin sakina tajannab to ta za a yi ai furci da sakinani suna cewa as-sakinani la yaltaqiyan as-sakinan la yaltaqiyan saboda haka shikenan yanzu abin da za a yi sai a dauki ita wancan nan nunin din ta farko miskun sai a idgamin ta a cikin nunin ta biyu mun fahimci wannan ko yanzu tunda ta haɗu da ita abin da aka ce larabawa suna yi shine duk lokacin da nuni nisuwa ta haɗu da fili sai a ji sun ma fi'i karken fi'ilin fatha sai su mu karken fi'ilin fatha wannan shine ma yazo a cikin nasusa daban-daban idan za mu ma saboda haka idan za mu fi'ilin lirabi sai mu ce fi'ilu amrin mabniyun ala maza مبنين على الفتح me yasa zan mabni al fatihi barakallahu fikum litisalihi bi nun at-tawkid tawkid ath-thaqila mun fahimci nan ko saboda ya haɗu da nun tawkid an hana shi da nun tawkid ath-thaqila yadda ake lirabin ko wanne fili kenan ashirin na uku janna na'am ina fa'ili to shi fi'ilu amrin a kodon lokaci in dai lamiri bai hadu da shi ba fa'ilin sa lamiri ne mustatiri lamirin boye ne domin idan ka ce ukhruj anta ukhruj anta wannan anta din nan ba zai zama fa'ili ba zai zama taukid lidamirin mustatir lamiri ne wanda aka kawo don a emphasizing a karfafa tauki a lamirin boye ukhruj anta lirabin sa ukhruj fi'il amr mabni ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatir fi wujub taqdiruhu anta to anta na anta kuma na gaba wanda aka fito da shi a cikin lafazi sai ka ce mishi damirun munfasilun mabniyun على الفتح نعم أنت با ضمير منفصل مبني على الفتح وهو توكيد للضمير المستتر mun bince nan ko an kawo shi ne ana mene karfafa lamirin boye wanda ke cikin filin na'am eh an samu an tanta guda biyu ɗaya a boye wanda yake tasirbi fil ɗaya kuma an kawo ne domin a yi taukidin wannan lamirin boyan na'am mun bince nan ko na'am sai kuma ifazan ahadus sadiqi ka kiyaye alƙawarin aboki ahsinan ilin nasi ka kyautata ma mutane auqidan misbahaka ka kunna fitilarka shahid din mu ihfazan ahsinan auqidan ihfazan ihfazan asalin sa daga menene hafaza ko ko hafiza na'am hafiza ne ko hafiza hafiza ne hafiza yahfazu bi wazni fa'ila yaf'alu ka jazakumullahu khaira Allah ka samu dace ita ma waccan nan nunin din an kara ta ne a jikin filin domin karfafawa ita ma na ce mata nunin tauki waccan nan tana da shadda nunin tauki da sakila waccan nan kuma ba ta da shadda nunin tauki al khafifa نون التوكيد الخفيفة mun fahimci wannan ko nafsu shay idan muka zo zamu lirabi iri ɗaya ne shi ma shi ma fi'lu madin mabniyun alal fathi me yasa kace mishi mabni alal fathi litisalihi bi nun at-taukid amma ita wacce nawa ce iri al khafifa saboda ba ta da shadda ko madalla alki shabakata ya sayyad ka jefa komarka ya kai mai kama kifi abin kama kifi fatsa abin nan net shabaka kenan udu tabiba ka kira likita ta harar su duka fi mata kolo ka kirdaji gaskiya cikin abin da abin da zaka faɗa to shahidin mu alki udu taharra alki asalin fi'ili madi na wannan fi'ili shine alqa haka ne ko mudari'insa menene yalka mun gani ko to yanzu muna son mu zo da fi'il amr ne sai mu yi abin da muka karanta can ba baya lam kaga lam za ta yi jazma ga wannan filin ko to alaman jazman shine harafin illan sai mu share shi lam yalka shi fi'il amrin ba alaman jazma da lam ta yake mu mudari shine a share harafin illa a wannan fili saboda mutul akhir ne bil alif ko to yanzu muna son mu ciro fili amri ne daga wannan mudari'in majzum sai mu share lam ko ai babu wani fili amri wanda yake da harafin mudari a farko sai mu share mene ya undan sauran harafa biyu menene ya rage a na farko ya mutaharrik ne ko ko sakin sakin ne ko to sai mu zo da hamzatu muslim sai mu ce mene sai mu ce a wannan alka da kallakiya ne laqiya sai ya kara mashi alhamza ka ce alka sai mu ce alki afwan alka yalka sai mu ce mene alki ko saboda mene za mu canja wacan nan fata din sun mai da ta kasra alki ka jefa ko ko za mu ce ne alka za mu sa harka kharijiya wadda take ina jin in mun zo cikin wajen sarfu kamar za mu danga irin shi saboda haka sai mu ce alki kenan kun ga akwai harafin ila da aka share ko to saboda haka li'irabin shi alki ana nan cikin surutu zaha wa alki ma fi yaminika talkaf ma sana'u jazakumullah khaira za mu ce filu amrin wa an alki asaka filu amrin mabniyun ala mene mabni a ba an share harfin illa ba eh na'am mabniyun ala حذف حرف الإلا mun gani ko akwai harfin illa da aka share me yasa ya zama mabni ala hasfi harfin illa sai mu ce li'annahu ba fili mu fili ne mutal ko li'annahu fi'ilun na'am mutallul mutum akhar haka za mu lera bin sauran iftaha na wata hujra ku buɗe tagogin a ɗaki akri ma zuyu fukma ku girma bakin ku ozu za shizaratan nabak ku girgiza bishiyar annabak wasu sun ce kurna to ala ya halde an yi umarni ne da a girgiza wata bishiya ga kalmar nan cikin suratu maryam wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqitu alayki rutaban janiya idan muka duba sai mu daki iftaha iftaha asalin fi'ilin iftaha daga menene fataha kaga kenan ha'un ne a karken filin ko automatically kenan alifun din nan za'ida ne ko lamiri ne wanda ke nuna akan mutane guda biyu duk lokacin da za ka yi bayani akan mutane biyu na wani aika aikata wani aiki zaka zo da shi a cikin fili mudari da alifun din sai nunin ko idan kuma amri ne sai ka share wancan nan nunin din domin idan muka ce yaftahani yaftahani ga fili mu zari mu ko yaftahani daga fataha yaftahu kaman kharaja ya khuruju ko ya khuruju sai mu ce ya khurujani to idan muna son muri shi amuri sai mu kawo lamdin mu idan muka kawo lamdan mu dole ai automatically za ta yi jazama ko zai iya yiwa mai haka saboda nuna da mabniya ce da sukun to su suka ce kwanciyar hankali shine ko abin da za a sai a share nunan din shine alaman da jazaman alaman jazama da lamti kan yi idan share daga nan kuma tunda amuri muke fili amuri muke son fito da shi sai mu share lamdin mu sai mu share ya'un harafin farko daga cikin harufan da suka rugu mutarin ne kuka sakin sai mu zo da hamzatu wasulin sai mu ce mene iftaha to za mu lura da kyau ana an share nunin ko to shine alaman sukunin filin idan muka tashi za mu ce iftaha fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfin nun akwai nunin da aka share me yasa aka share harafin nun sai mu ce li'annahu ko kuma litisalihi bi mene bi alifif naini saboda an hada shi da alifun wanda alifun nan yana nuni ne akan mutane guda biyu mun fahimci wannan ko sai kuma akrima yufakuma kuma akrima nam daga akarama yukrimu ko idan mutane guda biyu ne akarama yukrima ne shi ma sai mu shigar da lam sai mu ce lam yukrima sai mu share lam da harafin mudari'i kafin da ta rage a farko ita ce tana da sukun sai mu kawo hamza ta wasulin kawai wannan shine zai ba mu dama mu ce akrima daga fi'ilin akrama ya kurumu ne a akrama yi kurimu akwai kuma karuma ya kurumu karuma shi wannan sulasi ne ba ya gari ba akrima a akrama shi an gara alifin ko alhamza ko na'am haka za mu yi lilabi lirabin uhuzu za shi ma fi'il amr mabniyun ala مبني على حذف حرف النون لاتصاله بألف اثنين جملة شاتر زوانا إشرين دا إجم... آه، أجمعوا إجمعوا ثمر البستان كتترى أعين إيشان غنا استهموا في النهر كي وانكا كوكما إيو أتكين قرمر اخرجوا إلى الهقول كبتزوا غونكي شاهد دمو ijma'u istahimmu ukhruju shi ma nafsu shay'i khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdasi yakhru juna asalin shi daga kharaja fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi go kaga jimin shine harafin garki to din ai nuni akan tawagan maza ne ke aikata wannan aiki sai aka ziyada mini wawun da nonon aka kara wawun da nonon aka kara to yanzu ana son a maida shi fili amuri abinda za mu yi hanyar nan dai al'adarmu kada abina sai mu zo da lam idan muka zo da lam kafin filin automatically lam za ta yi fili jazma ko kaga ba zai yi mai haka ba ga fataha kuma ga sukuni ai dare da rana ba su ba su dare da yini ba su haduwa to shikenan su suka ce alaman jazman da lam za ta yi shine sai a share nunin shine alaman jazma din to amma karkin sha akwai wawun ko to akwai kalmar amuru wata da difa ce amuru amuru akwai umar ko akwai amuru karken ba su iri dai ba nan karke an samu harfi madmum ga kuma wawun ko nan ma ga harfi madmum ga wawun ko to da yake wannan ita wawul jama'a ce wannan ko harfin illa ne sai suka ce to abin da za a yi bambance wajen imla'i kenan sai a zo da alifun ana ce ma alifun din al-aliful yabisa ko kuma al-aliful maita ai li'annaha la yuntaku biha لا ينطق بالالف لا وصلا ولا وقفا اذا ta zama mai ta zama ya bisa mun fahimci wannan ko din abin bacci tsakankanin abin nan wawo fi'ilin da ke an hada shi da wawul jama'a lokacin nasba ko jazma da kuma sunan amuru sai din abin bacci su kara alifun haka gaban wawun din to yanzu bari mu dawo shahidin mu nan lam ya khurju muna son fitar da fili amri sai mu share lam din mu ko sai mu share ya un hadila yau to harafin farko daga cikin harafin da suka rige akwai sakin ne ko sai mu zo da hamzatu waslin sai mu ce amma kafin nan sai mu dubi daya biyu a asalin fi'ilin wannan alhamza an kara ta ne ko a asalin fi'ilin sai mu dubi harafi na uku me wasalin shi daya biyu uku yana da zama ko kuma ne sai mu sa don haka sai mu ce ukhruju ukhruju dan haka shi ma ukhruju za mu mishi idan wannan lirabin nafsu shay fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfin nun me yasa litisalihi biwawil jama'a shi kenan an gama da shi na'am barakallahu fikum rattibi asas hujra ki jera kayan daki asas shine mene kaya tarkace na daki wannan kan ta kan ce furniture ko da turanci kuma furniture ba shi da jami'i ko wasu kan ce furnitures gaskiya ba daidai ba ne suna ne na jam'i amma a lafazinsa kuma mufradi ne a kliki babu jar ki rufe ɗakin abin nan kofar ɗaki ihfazi da sake ki kiyaye darasin ki shahid din mu rattibi agliki ihfazi asalin filin da karattaba sai aka hada shi da menene ta utanis ko a nuna mace ta aikata rattabat rattabat menene mudari'insa turatti bina turatti bina mun gani ko to yanzu muna son mu mai da shi fili muna son mu mai mu mai da shi fili amri sai mu zo da lam ko idan muka sa lam lam za ta mene za ta jasma ko to shi ma kun ga ba zai iya yiwa musa suka jazma akan abin nan ba a afon spoon akan filin ba sai mu a jazma din ba za mu akan nunin ba zai yi ba sai mu share nunin din me zai rige muna karke ya unko adalla to muna son mu zo da amri sai mu share lamdin mu sai mu share harafin fili mudari'i me zai rige mana rawun din ayi kaga da daga cikin harfan da suka rige tana da wasali ko to nan ba mu ba mu bukatan gara hamza ta wasulin sai mu ce rattibi shikenan kawai mun fahimci wannan ko na'am to rattibi wannan shine al-akhir rattibi shi ma fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfin nun litisalihi ita wucin nan ya din ita ce ya'il mukhataba ya'un lamirin mace wacce kake magana da ita litisalihi biya'il mukhataba to ka'idan mu wanda kenan ne za mu tsaya insha Allah ta'ala tana cewa yubna al-fi'lu al-amr yubna fi'lu al-amr ana gina fi'li amri ne ala sukun akan sukuni idan kana sahih al-akhir idan ya zanto sahih al-akhir kun ga da yake nazif sahih al-akhir ne sai muka ce bunyo ala sukun karatun ya fita kenan ko wala yamtasil bihi shay'un babu wani lamirin idan ya zanto babu wani lamirin da ya haddace shi wa kazalika idza tasal bihi nunun nisuwa haka nan ma idan nunun nisuwa ta hadu da shi ana gina shi na kan sukun shi ma hada ila fi'il amrin wa yubna ala al-fathi sannan akan gina shi ne akan fatha idza tasal bihi nunun tawkid idan nunun tawkid ta hadu da shi nunun tawkid din fakila ko kuma khafifa kaman misalan mu tajannaban na tajannaban ga sunan guda biyu ko wa yubna alal fathi akan gina shi akan fata idan ta salbi nunun tawkid idan nunun tawkid ta da shi wa yubna ala hasfi harfil illa sannan akan gina shi akan share harafin illa idan kana mutal akhir idan ya zanto yana da harafin illa wa yubna ala hasfin nuni akan gina shi akan share nunun idan tasal bihi alif sunayn idan alif sunayn ta hada da filin awawu jama'atin ko awawu jama'au ya mukhataba ko ya mukhataba kamar dai yanda suke ana a jere Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala zan zamu dakata anan abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am